الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى تكت ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan yini na lahadi 29 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin ashama'ilul muhammadiyya wallafa ta al'imamu al-hafiz abu isa tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja a fi kalamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi samri wanda shi ne karatu na goma sha ɗaya kuma babi na ainihin wato talatin da bakwai na'am na'am yake cewa babu ma ja'a fi kayami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samri babi da ya zo dangane da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ko firar annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayan sallar isha'i samaru shine fira cikin dare mustakbirina bihi samiran tahjurun to asalin samur an kyamace shi in ba mai ma'ana ba ne in ba fira da iyali ba ko kayi baƙi ko kuma fira ta ilimi ko ta maslaha ta al'umma amma fudulin zance in an yi isha a haƙura a mai da kai a mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na 240 ya samo shi ta hanyar alhassan ibn sabbah al-bazzar abu aliyin al-wasiti kenan sadukun yahimu من الحادية عشر يا رسول ربيو دا أربعين دا ترى وهو من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي دا جمال منشي أبو النضر أبو النضر أنا شيني هاشم ابن القاسم ابن سلم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر مشهور بكنيته ولقبه قيصر أنا مي لقبي دا قيصر ثقة ثبت من التاسعة ومن رجال الجماعة يا رسول ريبيو دبوكي دقى أبو عقيل الثقفي شين عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي الكوفي نزيل بغداد صدوق من الثامنة ومن رجال أصحاب السنن دقى مال منشي مجالد مجالد بن سعيد ضعيف دقى الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من فقهاء التابعين daga masruq ibn al-ajda da ya kasance cikin kibaru tabi'in al-mukhadramin daga ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha tace haddatha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin nisa'ahu haditha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yayi fira da matan shi a wani dare فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة sai wata matar ta ce kai wannan magana dai kai ka ce irin labaran nan na almara shine a harifu khurafa abinda yake almara ne wanda kusan khayali ne haka wato ta yi mamakin magana ba ta siffanta maganar da khurafa ba wata ce ka annaha harifu khurafa sai kai abin nan dai kamar akwai dai da kamar wuya ba wai na karyatawa ba na mamaki faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tadaruna ma khurafatu kun san abin da ake nufi da khurafa yani kun san asalin kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan banda addini da wahayi yana da masaniya kan wasu abubuwa na al'adu da tarihi kun gane ku yace inna khurafata kana rajulan min udrata khurafa ya kasance wani mutum ne daga kabilar udra asaratuhu aljinnu fil jahiliya aljanu suka kama shi a jahiliya ai ko sa'ad ibn ubada sayyidul ansar radiyallahu anhu ana cewa aljanu suka kashe shi yadda suka sace shi ma ya suka tafi da shi sai gawo shi suka mai an gane ko sai da yayi bawali a ramin wata macijiya fa makatha fihim dahra khurafa ya zauna cikin aljanun nan tsawon lokaci ثم ردوه إلى الإنس سنن سكا ميدو شغور متان فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب sai yake ba su labarin abubuwan da ya gani cikin aljanu na ban mamaki dole kaga ai za a ga abin ban mamaki mun jinsin ba ɗaya bane ilan ya ga yanda suke faɗa ko wani abu makamanci haka dole ya ga abin mamaki a gurin cin abincin su ko wani haka akwai akwai abin mamaki a ciki fa qala an-nasu haditha khurafatin wa haditha khurafata wannan labari dai labari na khurafa to sai zama mathal wani abu in yazo ya wuce hankalinka yake ce hadithu khurafa an gane ko to amma sai dai wannan hadisin da'ifi ne sannan hadisin hadisu khurafa akan akan akan ambace shi ana nufin zancen banza ahadithu ahadithu khurafa galibi laraba kaga sun makale ma wata magana to tana da asali kamar yadda ake cewa ibnu lakhna' lakhna din an yi shi ko a ce al'ahmaku ai daga hamka'u ne ko wadda ta haihu ta ɗauka bayan gari ta yi ko ta baro ɗan ai na'am mu je gari
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخيه عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل بث على رأس جبل وعر لا سهل فيلتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر أجره وهجره قالت الثانية زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قرض ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا وبعطاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك قالت الثامنة زوج المس مس أرنب والريق ريق ذرن قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاة عجوم الرماد قريب البيت من النات قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك مبارك قليلات المسارح إذا سمعنا شوط المنزهر أيقنا أنهن هوالك قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم أبوبي وبجحني فبجحت, فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل شهيد وأقيت ودائس ومنقي فعنده أقول فلا أقبح وأركض فأتشبح وأشرب فأتقمح أم زرع فما أم أبي زرع أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوء أبيها وطوء أمها ملء كسائها وغير جارتها وغير جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطار تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خشرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطو- خطيا وأح... نعم وأراح علي نع- نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي ضمن زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أشغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع na'am to hadithu ummi zar'in ko yari aka yi shahara hadithu ummi zar' imam tirmidhi ya kawo shi karkashin babun fira da iyali a bayan sallar isha'i domin yadda kissar ta kasance a wanda cikin bukhari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar isha'i ya shigo gida ne to ga isnadin nan daga aliyu bin hujr daga Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i daga Hisham ibn Urwata daga dan uwan shi Urwa Abdullah ibn Urwa ibn Zubair Abdullah ibn Urwa to kusan tsaran Urwa ne a gurin karfin isnadi amma kuma shi muqill riwayoyin Urwa sun fi yawa Abdullah ibn ibn Urwa to tsaran Hisham nake so in ce amma kuma bai kai Hisham yawan riwaya ba abdullah bin urwa bin zubair abu bakr al-asadi thiqatun thabtun fadilun min rijal al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa huwa min at-tabaqati ath-thalitha min at-tabaqa ath-thalitha kuma yayi tsawon rayuwa domin baqiya ila akhir bani umayya tayyib daga ummuna Aisha daga Urwa daga Aisha radiyallahu anha take cewa jalasat ihda asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a mata goma sha ɗaya suka zauna suka yi alkawari suka yi yarjejeniya ba abinda za su ɓoye na labarin mazajensu in mai daɗi ne in mara daɗi ne in mai kyau ne in mara kyau ne isan ka neman zaman lafiya ka kyautata wa matak inda ta zauna in ba sa'a ba ba za ta iya rike sirri ba to ya zaman to ko da za a buɗe sirrin a ji alkhairi kamar yadda za mu ji wasu matan irin su ummu malik da ummu zar'in ko sun yaba mazajensu to amma an ka faɗo irin matar ta bakwai ɗin can su a yaya'u ga yaya'u to kaga ai harka ta lalace ko al'amura sun rancaɓe inda za mu zo mu ji a yaya'u ba ƙaramin azalimi ba to shine sai ta ce suka yarjejeniya ba abinda za su ɓoye na labarin mazajensu ana cewa innan mata 'yan ƙasar yemen ne da kuma wannan hadisi in ka natsu da kyau ka fahimce shi akwai balaga da fasaha da wato hikimomi kwarai a cikinsa da yanayin yadda ummuna aisha radiyallahu ana ta gwanance gurin ba da labari to shikenan faqalatil ula ta farkon su sai ta ce zauji kaga ita ta bude da lamarin ba dadi zauji lahmu jamalin ghathun ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal tace mijina lahmu jamalin ghath namun raman marraƙumi ne kaga wannan tashbihi ne nama ne na raman marraƙumi ala ra'si jabalin wa'ar a saman wani dutse mai wahalar hawa alwa'aru shine wahala da kyar zaka iya hawa saman dutsen sannan sai ka je ka tarda hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an la sahalun fayurtaqa la sahalun hadha sifatul jabal ba saukin hawa ba gare shi ballantana a kama a haura wala saminun fayuntakal hadhi sifatu allaham ko kuma shi naman ba mai kiba bane balle a dibo akai gida wato daruddin al'aini ya ce a cikin wannan tashbihin akwai tashbihul khatiri bil haqir al khatir shine mujin nata bil haqir shine mi lahmu jamalin ghad wanda wani siga ce ta tashbihi wadda take akwai azanci a cikinta abinda yake azalimi a kwatanta shi da sakaran abu ko mara galihu ko mara amfani ta ce to mijinta kamar naman tsohon raƙumi ko ramamman raƙumi yake a saman dutse mai wahalar hawa dutsen ba daɗin hawa kuma ba naman kirki za ka tarda wato bai da daɗin sha'ani mijin nata ga gallazawa ga fushi ga rashin wato ainihin fahimta sannan kuma ba wani alkhairi da ake samu daga gare shi har gwara-gwara wanda zai yi cefane raba-raba zai taimaka ko da a ce me ba zai saki fuska ba duk da ba haka aka so ba da babu ai gwara ba daɗi da baƙi ƙirin gwara baƙi-baƙi to shine ta nuna ita fa kawai dai zaman ibada take ko kuma zaman ƴaƴanta ko kaddara gane da akwai da ita ba ma ibada take kawai ta dai gata nan ne Allah ne ya kaddara sai ta sha wahala karkashin shi yana gasa mata aya a hannu ta farko kenan to kagan aka zo ba da labari in ya zama na farko ba shi da daɗi to na biyun shi ma an ba sa'a ba wanda ke da wanda take da cike da mijinta ya taimaka maza ita ma ta amayo to amma ta biyun ita sai ta ɗanyi kara قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجر عجره وبجره ta ce mijina la abu su khabarau kawai ku bar magana ba zan buɗe labarin shi ba ba zan duk da an yi alƙawarin amma ta ga in ta ce za ta buɗe akwai matsala to kaga ta halaka shi ku gane ku kare kare ne amma kuma tonin siriri dan sai an kai shi su matan suka tashi sawwara halin shi sai an kai shi inda Allah bai kai shi tunda cewa ta yi mijina kawai ku dai ku bari kamar ma tana nuna sharrun min zalika ne ai kamar yadda wato ummu zar'in ta ce khairun min zalika ita ma ummu malik ta ce khairun min zalika tunda wasu sun yaba mazajen nasu su almasu masu arnab wal rihu rihu zarn ai yabo ne to sai ummu malik ta ce a ni nawa ya wucen ita ma ummu zar'in ta ce nawa ya wucen to ita ma wannan ta faɗi mijinta gashi nan kyamashashe babu alheri tsandauri ne a bushe a wahale ba daɗi kuma rayuwar ana cikin kunci ta biyu ta ce a kawai ninawa ba sai na gayi ba to ai kaga sai ta farkon ta ce a kila ma gwara mu ta ce inni akhafu Allah azara wannan ladin za'ida ce takan zo littaukid ina tsoron rabu da shi mana in na fara baku labari hakan zai tunzura ni in nemi saki ma kawai ko kuma inni akhafu Allah azara ina tsoron kar in baku in na fara bada labarin wata ba za ta samu daman magana ba zan ta zubo muku irin mugayen ɗabi'un shi sai ta ƙara fito da abin ta ce in azkurhu in dai ma ambatan shi zan yi me zan ambata me yake da shi da za a yaba azkuru ujarahu wa bujara zan ambaci matsalolin shi na boye ne da na bayyana al'ujar sune al'uyubu zahira albujar su kuma al'uyubu albatina matsalolin shi da aibukan shi na bayyana da na ɓoye kawai zan to me abin gayi a ciki kayawa ga ta ƙware gudun hija'i ya ta ƙware ta fi ta farkon nan an gane ku amma fa duka fasaha gare su suna da hikimomin zance wasu suka ce al'ujar wal bujar ma'anar shi wato yana da irin sakakken jiki sakaka yake haka gaban shi da tumbi da wane ne babu wato bai kama jiki ba haka wasu sun ambaci haka badaruddin al'ayini ya yi dogon sharhi kan wannan wato ainihin hadisi cikin umdatul qari qalat ath-thalitha ta uku tace zawji al-ashannaqu in antiq utallaqu wa in antiq utallaq wa in askut uallaq kaji fa yanzu duka fa matsaloli ake gai tace zawji zawji al-ashannaq kaga nan ta wuce iyaka tunda halitta ta zarga kuma al-ashannaqu shine at-tawil al-atit dogo zankalalo ta ce wani zogon banza ne shi ne ma'anin maganar mijina wani dogon banza ne shantalele ga shi nan in an tsiko tsallak kuma in na yi magana ma saki na zai in yi laifi ba dama na yi magana wa in askut in kuma na yi shuru wa allak abin ne buduru bazar ni ba budurwa ba ni ba bazawara ba ni ba matar aure ba an gane ku shine Allah ta'ala ya ce wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ita kamar ba matan aure ba in ta yi kwalliya ma oho in ba ta yi kwalliya ba oho babu ruwan shi ba abin da ya dame shi da ita to kaga tana cikin azaba ita ma to ta hudu ita ce ta fara kwato maza yawwa qalat rabi'a zawji ka laili tihama la harrun wala qarrun wala makhafatun wala sa'ama ta yabo ne ta ta ce mijina kalaili tihama kamar daren tihama ne tihama sunan yankin makka ne wanda in dare yayi sai ka ji ba sanyi sosai kuma babu zafi sosai saboda akwai wato ainihin kududdufai na ruwa akwai itatuwa a gefe wanda suke bugo iska gurin kun gane ku ta ce la harrun ba tsanani wala karrun kuma ba sanyi ma'ana shi mijin nata bayi da sakaci kuma baya wuce iyaka to ai yabo ne wannan ya kasance mu'tadil akhlaq halayen shi da ɗabi'un shi duka tsaka-tsaki ne ba zai bari a wuce iyaka ba zai bari a yi sakaci ba kuma shi ma baya yi wala makhafatun ba na tsoron in na zo magana gurin shi ko muna fiyar ba na tsoron kyara ko musgunawa ko cin fuska wala sa'ama kuma ba na gajiya da zama da shi kuma ba na gajiya da fira da shi ko shi baya gajiya da ni kaga wannan ɗabi'u ne wanda ake buƙatar su ga namiji matan na cikin magana sai ce ke ni da Allah fita zan yi sauri nake ɗabi'an mu ce maza illa mun rahimallah ya ga zai iya zama fa da awa uku ana fira kila ma ko gurin zama babu tsaye yake in ya dan gaji ya dan jingina a hakan nan shayin ma wata kila sai araba bai sani ba ga yi can a wulakanci ga can ta tana da mai abinci ta tana da mai in lipton yake sha in shayi yake sha in kaza amma sai ta yi bacci ya shiga kuma da safe ya mata fada abinci ya huce ka ji azzalimi ina fata an gano wani to da dama suna cutar da maza da mata da haka wallahi a gyara domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku rike su da alƙawari ne na Allah wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha qalat al-khamisatu tabiyar tace alaikum assalam to saboda tsabar hikimomin hadisin akwai gabar da sai ka rasa yabo ne ko fallasa gane ko ta ce zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid to nan suka mai fasara mai harshen damu zai iya daukan yabo zai iya daukan zargi ta ce zauji mu dauki yabon ko in dakhala fahid idan ya shiga gida yana kwantar da kai kamar wato ainihin wata yar karamar mussa haka wata dabba ce ita tana kama da mussa a gurin yanayin kwanciyar gashinta ko tana kama da damusa a gurin girmanta da amma ba ta da fitina kuma mai saukin kai ce shi yasa ba za a kwatanta ta da damusa ba to in ya shigo gida sai ya zama kamar wani dan musa musa haka ga sabo ga ainihin wato rashin cutarwa ga kaza wa in kharaja asid amma in ya fita waje zaki ne ba sanya ba ainihin wato daukar wargi namiji ne ar-rijalu rijalu wal jibalu jibalu wala yasalu amma ahid baya tambayan abin da ya bari in ya bada jika biyar a yi cefa ne baya cewa ina canji na in ya ba abu baya ya ba shi baya ba ruwan shi kaga yabo ne wasu kuma suka fassara da zargi cewa inda khala fahid ya shigo gida to kamar wannan dai dabbar ita kuma wannan dabbar ba ta sauƙaƙawa mace gurin abin da ya shafi mu'amala ta aure tana nufin bai da bai da ragawa ba kamar sa ayaya uba shi kuma shi kuma ya saba ma ayaya ushi solo biyo ne to shi kuma wannan ba ragawa domin ana siffanta ana shabbaha mutum mai yawan tsalle da wannan dabba wato alfahid kun gane ko to in ya shigo fahida ba wasa wa in kharaja in ya fita waje asida sai ya zamanto zaki shi ma gurin zargin da fahidun wasu sukan fassara da cewa wato irin taushin nan da waccan taya ba ko a waccan fassara aka ce saukin kai to shi kuma taushin kan da bai bai burge ta in ya shigo gida bai da kamar azanci da kuma mazantaka gurin sarrafa da kuma kula da dabtin iyalan shi amma in ya fita waje can ne yake nuna jarumtar shi amma a gida mijinta ce ne a waje kuma zaki ne wala yasalu amma ahida to baya tambaya akan abin da ya bari ma'ana baya bincikenta matsalolinta rashin lafiyanta ba ruwan shi da wannan amma a fassara da yabo din shine yafi qalat sadisa zauji in akala laffa kai matsala wa in shariba shtaffa wa in ittaja al taffa wala yuliju al kaffa li ya'lam al batha tace mijina in akala in ya tashi cin abinci laffa komi yake haɗewa ya cinye allaffu fil akli fa ba wai ya cinye a duk abin da aka kawo sai ya cinye shi ko menene in nama ne inda rake ya shigo ya ce ya shanye kaya shi baya rage ma yara komi komi sai ya tanɗe shi shi ruge ne hamburin hayam ne an gane ku wa in shariba in ya tashi sha ishtaffa yakan shanye duka kaga wannan dole jiki ya mutu ko wa in yattaja'a in ya kwanta iltaffa sai ya lullube ya shige bargo sai da safe wala yulijul kaffa baya dan zuro hannu li ya'lam albatha dan ya san bukatun mu wato yana barin ta sha'awa ta halaka ta in ya ci yayi dam ya koshi kawai sai ba sai da safe ta nashari nasari ake cewa ko yayi ta mun shari abun shi sai gari ya waye wannan gurin mata ba na kirki bane ina fata an gane ko da alaran mu ko limu ko hudu ba yake a gurin mace dai wanga ba mutumin arziki bane an gane wannan qalat as-sabi'atu ta bakwai tace zauji ayaya'u daga duk wanda ya tashi da tutar fallasa bai wuce wannan ba aw ghayaya'u aw dinga da ma'anar bal tabaqa'u kullu da'in lahu da'u ba fa ta tsaya nan ba shajjaki aw fallaki aw jama'a kullallaki la hawla wala quwwata illa ka sake ɗanka ɗiyarka ko ƙanwaka ta aure irin wannan to da kai da mai take da suna hawan jini tansiyon ko kun ƙulla kenan ta ce zauji a yayawo miji na ragon maza ne ragon maza ba na bai da sha'awa bai da gaban shi baya tashi au yayawo ko kuma ma in ce muku soko ne shi yayawo ahmako kenan kun san ko a hausa ai wawa haka yana da sunaye da yawa ko ce wawa a ce tasha a ce baro a ce dabugi ko lala yankan felu maloho surku dudu sususu ko sha-sha-sha tasha duka to a larabci mana da sunaye da yawa ta ce auka yayau ko ma dai in ce muku sakare ne ba ka'o kai mahaukaci ne tsabaka'u kullu da'in lahu da'u ko kuma suka ce tsabaka'u duk wani sifa ta wawanci in tsabaka ta alai shine wani tsabaka ya dace da kowace wauta kullu da'in lahu da'u duk wata matsala yana da ita shi duk abin da yake ba alheri bane Allah ya jarabce shi da shi shajjaki au fallaki sai ko azalimi ne ko ya karya ki shine shajju ko ya fasa miki jiki asalin ashajju shine rauni a kai to ko ya fasa muke fuska au fallaki ko ya karya muke gaba ranar da kika yi sa'a au jama'a kullallaki duka a fasa kan kuma a karya hannun to babu alheri ta ko'ina shi tattare da shi kalata thamina to yanzu kuma za mu shiga yabo ta takwas ta ce zauji almasu masu arnab war rihu rihu zarnab khairul kalami ma qalla wadal bata yi wani wato dogon sharhi mumil ba ta ce mijina wato dan kwalisa ne dan gayu ne almasu masu arnab in ka taba shi kai ka ce ka taba zomo ne ma'ana yakan yi kwalliya yayi wanka fuskar shi da hannun shi salsal ba wani wanda in ya ya goge ka malam sai ga kana ana nema a dinki a gurin garje da kaukaushi da faso duk sun ko ina faso har a tafin hannu su da rashin kulawa to shi a dole dan kwadugo ne to ko da aikin karfi kake ka dinga kula da jikinka na fata wa inna li jasadika alayka haqqa jikinka na da haƙi a kanka wani shi ya ɗauka shafa mai ma kamar wani ɗan daudu kake koma an kana shafa mai kawai zauna nan karza kawai a haka ta tafiya shi a ganin shi wannan shine namiji nan muka karanta annabi baya mai da kyautar turare ko sannan war rihu rihu zarnab ri in yana kamshi kai ka ce zarnab wani ciyawa ne da ake turare da ita kai ka ce ka wuce ta gurin zarnabi tun ne mai kanshi yana kula da duk wani guri da yake iya canzawa a jikin shi baki ne hammata ne hanci ne don wani hancin shi akwai tasonan shekaran jiya yana nan bai hudda ba ga shi ba burosh ba asuwaki ga hammata ba aski tun karaɓe shi malam sai ka yi ta maza in ba sa'a wankan da wata mura ma ranar ta warke don abin sai ya mata abin ga kamari kawai irin dattin dabbobin da ake shakawa ga wanda hanci ya toshe to irin wannan shaƙen nashi ya fi na kowane zama kalite saboda tsabagen dauɗa akwai kasa akwai masu albarkar dauɗa suna da albarkacin tara dauɗa mali ta ko'ina shi ba ka taɓa samun wani ƙamshi mai daɗi a jikin shi ko turare ya sa sai ka ji ƙanshin daban warin jikin shi daban kamar masu irin shan taban nan yana ta goga turare za ka ji ƙanshin turaren da ka gama kuma sai ka ji warin taba to wani haka jikin shi yake akwai wanda shi halitta ne warin ƙashi ne wannan daban amma in ya zama ihmali ne rashin kulawa ne ina addini bai zo da ƙazanta inna allaha jamilun yuhibbul jamal to musamman mata da yadda take son ka ba ta so ta ganka da dauda fa wani ya ce a to aini take so ba kayan ba ba kwalliya a wannan wahayin shaidan ne shiriri ta ce ka yi kwalliya aka ce ko kana da kyau ka kara da wanka to kila ma kyan babu to ka yi wankan mana ka yi kwalliyan mana an gane ko to kaga wannan ta yaba mijinta qalat tasi'a ita ma ta tara yabo take tace zauji rafi'ul imad tawilun nijad azimur ramad qaribul baiti minan nat tace mijina rafi'ul imad yana da dogon ginshiki a gidan shi imad ginshikai da wanda abubuwan da aka tubali na gidan shi masu tsawo ne ko suka fassara imad da zauri tsoro na gidan mai tsawo ne kenan shi ma mai tsawo ne shi yasa ita ce tsawilun nijad yana da doguwar wa dogon wuya nijad shine ham hamatun rajuli shine daga wuya zuwa kai dai ma'ana mutum ne mai tsawo ya da doguwar bunya biniya ta jikin shi azimur ramad sannan gidan shi ana samun toka mai yawa kenan ana dahuwa sosai ba zumbuli sarkin rowa ba ne kun san labarin zumbuli ko nan tun muna firamare ake koya mana a sabuwar hanya sunan littafi ne zumbuli sarkin rowa ko zumbuli kakan marowata haka suke ce mu yana da awaki ana ba sun kai dubu ba taron akuyar shi ta je ta ci kanzo sai ta makale cikin kanta ya makale cikin tukunya to aka zo ya rasa yanda zai ya kira mahauci ya ce ya dai a yanka akuyar sai tukunyar ta tsira ya ce gudun makeri ya ce dai a fasa tukunya sai akuyar ta tsira ya ce shi ba zai iya asara ba ƙarshe duka ba ta yi ta buge-buge tukunyar ta fashe ta huje mata wuya ta mutu ba akuya ba tukunyar to ba irin wa'annan ba ne masu irga ashana ce yau ga ashana guda da ita za a yi dahuwa sauran wutar ka a bari ta mutu sai a kunna fitila da ita ka a sake a ɓannata ashana shi akwai wanda awo suke wa matarsu su ɗibo shinkafa ce wannan ta isan an dafa da safe kuma a ɗumama in kika bari akuya ta cinye to ya dai ku kwana da yunwa ko jumbo ya irga jumbo ya bata sukari ya kulla ya bata to shi wannan azimun ramat gidan shi ana yawan dahuwa don haka toka tana yawa karibul baiti minan nad kuma gidan shi kusa da dandalin jama'a ne shi bai da rowa balma aka ce shi ya kawo jama'a baki da wanda ba su san ma hanyar da za su buba da wanda suka zo ya da zango dinnan suke sauka gidan shi a da ana samun irin waɗannan ban san yanzu wanda za ga gida wasu suna zuwa iyayenmu da kakanninmu wani baka san ba me dangantaka shi da babanka ko da kakanka amma dai kullun nan yake kuma duk wata matsalar shi in ta taso duk abincin shi in kwana in wata nawa zai yi ana fuddo mishi kwano ko ma su ci tare da shi da tija amma ban da yanzu ko illa man rahimallah qalat al ashira ta goma tace da ita da ta sha daya fa su suka ta da wasa tace zauji malikun وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك تتي مجينا شيني مالك وما مالك وانما بات تحقيري وانت تعظيمي ويكب كن سنكو واي مالك kage usulubi ne jazzab a jawo hankalinka ko yayi wani guri ka dawo ka ji me za a ce malikun khairun min zalika maliku da ya wuce inda kuke tsammani ke mai masu masu arnabuwa ne duk maliku yana gaban naki ya dama macen kirki ba ta da gwanin da ya wuce mijinta in dai matakka ko wadda zaka arma a gurinta wani ya fi ka to baka baka auri ba har yanzu ya zama kai ne gwaninta ba ta da wani ko ko fim dinga yi mata a gida na'am kai ne dan iburo dinta kai amma inda ya zama akwai wanda take san ta gani ko da a fim ne to kai fa deja sai fini Eh, ka ka ka ka yi feluwa an gane ku Kad- kai ne gwaninta kai ne star dinta kai ne jaruminta kai ne mai film dinta kar ya zama tana hangen wani kowane ne an gane ku sai ku kai wani bangaren yan uwa uwaye wannan abu ne daban an gane wannan ku to da haka sai ta ce khairun min zalika da ya wuce wa incan naku yanzu inda wata za ta ce kai amma fa mijinki masha Allah ya to ai kaga an samu matsala ko ta ce mijina ya fi naki ta ce min lahu ibulun kafiratul mabarik yana da raƙuma wanda gurin kwanciyansu mai yawa ne kenan ba a yin turaku da yawa sai in raƙuman suna da suna da yawa qalilatul masarihi su gurin kiwon su kaɗan ne aka ce saboda mai ɗinsu ba su iya dogon kiwo ko kuma saboda sun an san ana yawan yin bakin da za a nemi wanda za a soke a gyara wa baki shi yasa ba a kai su nesa makiyayan sun san da haka ya ja musu kunni baya so bako ya zo a jima ba a gyaro mishi kaga wannan dangin su annabi ibrahim kenan fama labisa an ja bi ijlin hanif to ne yaushe rabon da ya kyauta ko kon kaza to kaji annabi ibrahim maraki ya je ya gaso da hannun shi ya kawo ma bakin da bai san su ba kawai ganin su yayi innakum menene inna minkum wajilun qaumun munkarun yani la ma'rifata lana bikum amma tare da haka yaje ya ga so ragon ya ga so maraki to shi ma wannan Allah ya sa ya gado wannan alherin daga kakan mu annabi Ibrahim da haka da- raƙuman shi ba sa nisan kiwo idza sami'na sautal mizhari su da kansu in suka ji ƙara ƙararrawar baƙi sun shigo a yi ƙanna ainihin annahunna hawaliku sun tabbatar sun shiga uku za a shayanka za a yi kisa na'am
to haka ake so ka zama mai badawa ka zama mai har dabba sai ta yaba ka ta san da kai mai yi ne don haka da an yi baki ta dinga guduwa don ka a kamo ta a kamo yar uwarta an gane ku qalatil hadiyata ashar ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'in wama abu zar'in anasa min huliyin udunayya wa mala'a min shahamin abudayya wa bajjahani fa bajihat ilayya nafsi وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل سهيل و- سهيل وعطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح هن إتتي وتوينهم والتفير أم زرع تتي زوجي أبو زرع باب مجينا شيني أبو زرع وما أبو زرع كو كن سنوايكو أبو زرع كوا anasa min huliyin udhunayya ya cika kunnuwana da kayan kwalliya suna kadawa Eh, anasa yani harraka ya motsa kunnena da kayan kwalliya wa mala'a min shahmin adudayya kuma ya cika damatsana da da kitse malin ta ci ta koshi ta murmure kun san mata akwai iya fasa dami eh gane ku wa bajjahani ya girmama ni fabaji hati ilayya nafsi har ni da kaina nake jin na kaina gawurta na kasaita ta makanta fatawa kawai ita babba ce an gane ku Mm, mace kenan eh ka san ba a cika san mace da dogon tawadu ba in mace ta cika tawadu akwai matsala An gane- an gane ta zama tana da izzatun da katta girman kai amma ta samu izzatun nafs wajadani fi ahli ghunaymatin bishiq ya tar da ni cikin gidan da 'yan awaki gare mu muna rayuwa cikin wahala gunaima kaga tasghiri ne na ghanam 'yan awaki ne gare mu kaga ba ta yi butulci ba ko faja'alani fi ahli sahilin sai ya sanya ni cikin gidan da dawakai kake ji suna kuka ta ambaci kukan dokin tana nufin dokin kanshi domin as-sahil shine kukan kukan doki kamar a ce annahiq kukan jaki ko wa aqidin shi ma kukan raƙumi ne gidan da ke tare da raƙuma ba a jin kukan raƙuma da kukan dawaki a gidan sai in akwai dawaki da raƙuman a cikin gidan haga can kukan maya-maya ne kawai take ji na awaki to yanzu ga aniniyar doki ga kukan raƙumi aga akwai wadata wada'isin da kuma dabbobi masu wato ainihin shuka dasa ya dusu da'is an ce da'is wato dabbar shuka kamar shanu kenan na- na- na noma wanda suke shuka wa munaqqin da kuma masu me ake cewa tace ko tankaɗe abincin da aka aka shuka aka abunga aka fudda fa indahu aqulu fala uqabbah take yaba shi da kyakkyawar mu'amala tace a gurin Abu Zar in ina magana ba a kushe ni za kun da ta fara magana cikin lafiyar mutane baki kaga gwasalewa ko gwalewa ba ta da daɗi ko sace gwiwa batta in ta ida inda istidraki sai kai mata in akwai wani gyara sai ka gyara mata to da ka sai ta ce in ina magana ba a muzanta ni a gurin shi wa arqudu fa atasabbah gidan Abu Zar'in nakan kwanta in yi bacci har safiya ta yi ci da yake mawadaci ne kika aure ustaz dole ki dan kintsa mai kunin shi da safe ko zai je daga dalibai na jiran shi to amma shi mawadaci ne akwai yan aiki sun bude shaguna an gane ko akwai kaza wa ashrabu fa ataqammah kuma in sha har koshi ya ishe ni ataqammuh shine dai ainihin me suke ce mushi arriwa rawiya min alma taqammaha min alma to amma taqammaha a'am domin shi ba dole sai ruwa kadai ba duk wani ma'i in aka sha sai a ce taqammaha min ummu abi zar'in bai mance wato mahaifiyar shi ba ba irin masu kudin birni ba ko فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح مامر أبو زرع ko kun san wace ce kaga ya nuna tana girmama ta ko bata ce fama abu zar'in ba ma dazu amma gurin uwar ta ce fama ummu abi zar ko kun san wace ce mahaifiyar abu zar kenan ta gano kod din shi duk mace mai hankali ta girmama uwan mijinta ta gama da shi uwar da kanta za ta hana ma ya cutar da ita ce wance ba ni na haife ta ba amma ba ta da bambanci da 'yar ciki na hakan kana son farin ciki na ka kyautata mata ta wata muguwar ta kan fake da wannan ta ta musguna wa mijin ta je ta share ɗakin maman shi ta wanke maman shi kaya kuma ta cutar da shi a ɗaki in ya fito ya magana ta ce rufe min baki ko in tsine ma albarka ta ce to hukumu harada kwanukan da ake tara mata abinci da ruwa da wa suna da girma wato ba a batta ba cikin kunci zaga wani yayi gida in ka ga wani dan daki ka dauka na tantabaru ne ashe babu shi ce ya kawo daga kauye sai ya raba ta anan amma ƴaƴan shi da matan shi inda kai kanwan matan ma an mata wani deshen bursalon na musamman amma uwar shi cikin ita ke mai gadin gida da an kwankwasa ita ce za ta rugo ta ta zo ta bude kaga wannan arziki bai yi albarka ba to shi gidan ukum shine au'iya allati yudau fiha at-ta'am wash-sharab wa ghayriha abubuwan da ake tara abinci da sauransu to radahun masu girma ne wa baituha fasah kuma gidanta mai fadi ne gida ma yayi mata na musamman ibnu abi zara fa mabnu abi zar'i waye dan abu zar'in sawa'un wanda ta haifa ko ba wanda ta haifa ba madja'uhu kama salli shatba wa tushbi'uhu dhira'ul jafra gurin kwancin shi kai ka ce reshen dabino ne wato shi ba idan masu kasan shi namiji ba kamar mace ba ko la ƙara wa iyayenmu lafiya ta katifa aka taɓa bani matala babba ta babban gado na ga tamun girma wuka na sa na yanka ta bi wallahi to shi namiji galibi haka nan to dan makwancin shi kamar reshen wato ainihin dabino wa tushbi'uhu dhira'ul jafra kuma kafar gaba ta karamar akuya ta kan kosar da shi bai da ci da yawa su da yake naman ba komi ba ne ba gurinsu amma yanzu ka samu kafa ko ni da kiba ta na samu kafa gaba isai bon ko a ta isa bintu abi zar'in fama bintu abi zar'in taw'u abiha wa taw'u ummiha mil'u kisa'iha wa ghaidha jaratiha ita ta buleliya ibnatu abi zar'in tace wace ce ita taw'u abiha wa taw'u ummiha mai biyayya ce ga mahaifinta mai biyayya ce ga mahaifiyarta ba ta saba musu mil'u kisaiha ta cika kayanta tab wato bata bar irin wannan ramin wuyan da keya da wane ne ba ta ci ta yi kiyo tunda ita tana zaune ba kamar namiji ba su larabawa ne ba a san namiji ya bulele saboda yaƙi saboda gudu saboda hawan doki tsere wane ne shi yasa shi wancan ya zama dan siriri amma ita tunda kwance take gida sai dai a kawo a bata shi yasa a jahiliya suka tsana mace gani suke ita kallon alama maulahu ne aina ma tuwajjihu la ya'ti bi khair sai dai a kawo a bata ba za ta fita yaki ba ba za ta je ta kiwo ba ba za ta je ta kaza ba ko ba su san cewa hakan daraja ce ba kai za ce an gama taka tana kiwo an ga matarka tana tuya ina albarka ina daraja a ciki babu ai mutuncin macen kenan a kawo a bata da abin da ta nema ai mata shi yasa annabi ya ce mana na Fatima salini min mali ma shi'iti la ughni anki min Allah shay'a anan duniya duk abin da kike so ki tambaye ni kaji ana yaro ya daina tambayan iyayen shi to wa zai tambaya in ba uwayen shi ba kun gane ku Allah ya hora abin yi mai kawai kuma ya tambayi abin da ba alfahari ba abin da ya kasance halal ne sai a yi mushi wanda yana cikin haƙƙin shi musamman ɗiya mace don ba haka ba sai ta je ta roƙi gaye a waje shi kuma gaye ba ikhlasi cikin lamarin shi da kai kasan ba ikhlasi Allah ka tsare mu wa menene ta ce wa ghaidha jaratiha kuma takan fusata abokiyar zamanta ma'ana wannan aka yi mata armi aka kai ta gidan wani wanda yana da wata matar waccan mata hankalinta ba zai kwanta ba da yanda wannan ke da kyau da biyayya da kaza ta san da cewa ta kwace gida shine take nufi jariyatu abi zar'in har baiwar gidan fa ba a batta a baya ba to kaga gida yayi albarka kai zama akwai wani wanda shi mushkila ne shi da an gan shi an ga danja a to shi gidan kowa yana kula da wazifa shi yadda ta dace fama jariyatu abi zar'in la tabuthu hadithana tabthitha wala tunqithu miratana tanqitha wala tamla'u baitana ta'shisha tace baiwar gidan abu zar'in ma ta kasance la tabuthu hadithana tabthitha ba munafik ba algunguma ce ba ba ta yada labarin mu yadawa tana da sirri ba annamimiya ce ba wala tunaqqisu miratana tanqitha kuma bata bata mana abincinmu batawa almubazzaranci ko rashin tsaftace abincin duk bata wannan takan yi daidai wa daida takan yi tsafta gurin girki da komi nata wala tamla'u baitana ta'shisha kuma bata cika gidanmu da dauda ba wai bata zuwa waje ta ɗibo dauda ta a da me ake cewa takaddan naman da suka ci da bidon oriban da suka sha in ta basu kamar ita ta ɗebo ta zuba saboda an kawo ta dan ta kwashe ko to shine ma'anar magana ai akwai hikima ce ba ta cika mana gida da dauda sai ki cika gida da dauda da zahiri za a busi zahiriya ko da ce ni ku kuka cika ba ku kuka ci ba to amma an kira ta dan ta kwashe in ba ta kwashe ba kamar ta ɗebo ta zuba kun fahimta ku kowa ya kula da da haƙƙin shi to ka dinga roƙon Allah ya baka iyali wanda kowa zai iya kula da mas'uliyar shi daga kai har zo kuma abin yana da asali da tasiri daga kai mai gidan galibi in ka kiyaye sai Allah ya sa su kiyaye su ma yace qalat to ya san suna cewa namiji ba dan goyo bane ba ko kharaja abu zar'i abu zar'in wata ran ya fita wal autabu tumakhadu lokacin ana ana me ake cewa tace nono a cikin gyandama autab shine gyandama irin wannan abu mai kamar ƙwarya wanda ake ake kada ana kadawa ana kada nono dan a fidda mai kenan ko falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain sai kalfahidain sai ya hadu da wata mata tana da wasu yan yara kananu kamar ɗiyan musoshi haka ‘yan ƙananu, yal'abani min tahti khasari habirun manatain suna wasa ta ƙarƙashin kwankwasanta, kamar ita tana saman wani abu ne mai busa haka, ta ɗan duka, su kuma suna wasa ta ƙarƙashin kwankwasanta da rumanatain, rumman guda biyu, da suka ce rumanatain mamunanta guda biyu, ya haka wasu suka fassara. Yau ya ga wannan mata sai ta ɗan siya abin imanin shi ko? To su kuma can haɗa mace biyu na jidali-jidali ne. to da ka sai ya yi baddal yadda suke cewa istibdal wa yana arattum istibdala zaujin makana zaujin sai aka kwashe aka tara aka yi plusin aka yi minusin aka yi plusin a gane ku fatallaka ni wa nakaha babu fada babu wani rikici ba komi kawai ya sake ta ya ga wata kirar da ta fita ta misali kasan akwai wanda shi ne jamaliha to da aka yi saki umu zar'in ya auro waccan sai ta ce a fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan sai na auri wani mutum mai daraja bayan shi mai dukiya ne yafi Abu Zar'in dukiya da komi amma kulawa ba ɗaya ba har yanzu ta kasa mance Abu Zar'in din shi kai alkhairi ba amincewa da kai rakiba shariyan yakan hauka karfan dokin shi ash-shariyu shine al-farasul qawi wa akhadha khatiyan yakan dauki mashin shi wata wani mashi ne na musamman wanda suka ce daga Bahrain ake ake yin shi ar-rumhul bahr rumhul bahrain rumhu al-bahrain wa araha alayya ni'aman thariyan kuma ya gurfanar min da raƙuma masu yawa masu yawan gaske na'aman thariyan na'am zai zama wato jam'i na abin ga raƙuma wa a'tani min kulli ra'ihatin zawja ya bani daga kowace iriyar dabba da ke fita kiwo namiji da mace ra'ih shine dabbar da ake kiwo da ita na'am yace min wa kala ya ce kuli umma zara'in ki ciki ƙoshi ya ke umma zara'in wa miri ahlaki kuma ki ba ma iyalanki ban hana ki duk wanda ya zo yana bukata ki ba shi kaga ta ya kyautata mata shi ma amma ta ce falau jama'atu kulla shay'in a'dani da zan tattaro duk abin da wannan babban mutumin ya bani tun daga sanda muka yi armi har izuwa yanzu ma balaga asghara aniyati abi zara'in ba zai kai daraja da mutunci da kimar mafi kankancin moda na gidan abu zara'in ba shimfidar fuska ta fita tabarma mutunci ya fi kuɗi girmamawa ta fi komi sau da abu zara'in ya mutunta ta kuma gidan ba a wulaƙantar da ita ba kan shi kan 'ya'yan shi kan ainihin wato mahaifiyar shi da ma 'yan aikin gid kowa na mutunta ta to amma ka san shi aure to in lokaci ya yi kawai sai an rabu kamar ajali ne sai an tafi bayan da aka iya kalata aishatu da annabi yana natse yana sauraranta faƙala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka abi zar'in li ummi zara ce zan kasance miki kamar yanda abu zar'in ya kyautata ma ummu zara akwai wata riwaya da ya ƙara ya ce ghaira anni la utalliquki amma ni bazan sake ke ce abu zar'in yayi saki kuma illa anna aba zar'in tallaka wa ana lam la utalliquk duka riwayoyin sun tabbata wannan shine hadithu ummi zar'in kamar yanda ya shahara to ina ga hakura zan yi insha Allah yana yin lokaci subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk la hawla wala quwwata illa billah